أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rifilatul kulud za mu tashi shafi na 127 wato azabul kabri huwa azabul barzakh huwa azabul barzakh قال ابن القيم ومما ينبغي أن يؤلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ وكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه وهذا العذاب للروح والبدن جميعا كما أن نعيم القبر للروح والجسد كليهما أسباب عذاب القبر ولعذاب القبر أسباب وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يقصر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا قال فيقص عليه ما شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما عثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل متجع فإذا آخر قائم عليه بسخرة وإذا هو يهوي بالسخرة لرأسه فيسلب رأسه فيتدهده فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يسبع رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به فيفعل به مثل ما فعل به للمرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذان قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستنكن لكفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حرير وإذا هو يأتي أحد آه شكي وجهه آه فيشرشر شرقه إلى كفاه ومنخره إلى كفاه وعينه إلى كفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك ذلك الجانب حتى يصبح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذاني قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال وأحسبه أنه كان يقول فإذا فيه لقدوم أصوات قال فدلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء أراء وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب دوزوا قال قلت لهما ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شجر النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فيندلق يسبه ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فقر له فاه فألقمه حجرا قال قلت لهما ما هذان قال قال قال قال لي اندلك اندلك قال فاندلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أنت رائي رجلا مراء فإذا عنده نار يهشها ويسعى حولها قال قلت لهما فلما مهد قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة مؤتمة فيها من كل لون ربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل آه من أكثر أولاد آه رأيتهم قد قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء قال قال آه اندلك اندلك قال لي اندلك اندلك فاندلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قد أعظم منها ولا أحسن قال لي ارئي فارتقيت فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب لبن ذهب ولبن فدة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا آه فيها رجال شدر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم وشدر كأقبه ما أنت رائم قال قال لهم اذهبوا آه فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر مؤترد يجري كأن معه المعد آه من البيان فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فساروا في أحسن سورة قال قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال فسمى بصري سؤدا فإذا كسر مثل الربابة ربابة البيداء قال قال لي هذاك منزلك قال فقلت لهما بارك الله فيكما آذراني فأدخله فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذه الذي رأيت آه قال قال لي آه أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلم رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شلقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بي بيته فيكذب الكذب تبلغ الآفاق وأما الرجل وأما الرجال والنساء والنساء العراة آه الذين في مثل آه آه بناء التنور فإنهم الزنات والزواني وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبه في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا وأما الرجل الكريم المرأة الذي عند النار يهشها ويسعى حولها فإنه مالك مالك خازم جهنم أما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفدرة قال فقال بعض المسلمين فقال نعم قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شدرا منهم حسن وشدرا كبيه فإنه قوم خرجوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم وفي هذا الحديث بيان لتعذيب بعض الأساة في البرزخ فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر وصح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أو نواهي أهله عليه أي إذا كان عالما بفعلهم ولم ينكره قبل موته karatun ya daɗe ko? to malam ya ce azabar kabari ita ce azabar barzak in ka ji ana ana azaba a barzaku ba haushe ma ana jin barzaku yake cewa ina ne barzaku shine wani wajen transit transit ne allah maɗaukake sarki ya sawa ya sa mana matafiya kun san akwai tafiya a gabanmu na akwai tafiya daga nan daga duniya za mu je lahira to a cikin hanya akwai inda ake zuwa a jira kowa ya tafi za ka bar duniya idan kwanakinka sun kare amma kuma me za mu je yi a lahira shine hisabi da shiga aljanna to lokacin bai yi ba an gane Hassan lokacin bai ba sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya wani waje ana kiran shi barzaku wato waje ne da za mu zauna mu jira ta a wannan jira akwai wanda suke jin daɗi Allah ya samu a ciki akwai wanda kuma suke shan azaba Allah ka tsare ita wannan jira shine dai rayuwa ta kabari shine mala yake cewa a ibn qayyim Allah ya masa rahama yake cewa yana daga cikin abin da wato ya zama wajibi akan musulmi ya sani cewa azabar kabari ita ce azabar barzakh kuma duk wanda ya mutu ya cancanci azaba to za a yi masa azaba bi ma'ana ko da an ɓoye gawarsa ba a kai shi kabari ba ai kun gane hausa da mutum zai mutu a rike gawarsa yanzu fir'auna a yana nan a museum a mutahaf na masar gawar tana nan kuma aya ce allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani ya ce zai yi wannan don ya zamo aya tunda ya fito misir ya gaya musu shine ya ce musu ana rabbukumul a'la ya fito misir ya ce musu ma alimti lakum min ilahin gairi duk ya gaya musu waɗannan fa akhadha Allahu nakala al-akhirati wal ula to Allah lokacin da ya halaka shi Allah madaukakin sarki a cikin alba ya ce al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna katiran minan nasi an ayatina lagafilun to wannan shi yasa Allah ya bar gawa amma wannan bai nuna fir'auna baya can ana masa azaba a barzakhu yana nan shi yasa wanda dabbobi suka cinye shi wani dabba ta ci kafa wani ya ci hannu wani ya ci kai da suka watse haka za a ta da shi cikakke a ran a cikin barzakku na yana nan wanda kuma iko ne da iyawa da ƙwarewa ta Allah kamar yadda ka san inna Allah ala kulli shay'in qadir sana ita rayuwar barzaku gaba daya wata rayuwa ce wanda ba irin wannan rayuwa bace mu yanzu Allah ya mana gangan jiki da nama da kashi shikenan amma ainihin mu shine rayukanmu shi yasa ake son mutum ya damu da gyaran ran fiye da yadda zai damu da gyaran na wannan jikin kuma shi yasa idan ran yayi kyau wannan jikin ba ma matsala ko ma bai kyau ba kuma idan ran ya ɓaci wannan jikin shi ma ko yayi kyau ya zama shiririta na saboda bayan an mutu wannan ba ta shi ake ba in Allah yana so mutum ɗaya sai Allah ya mai da su mutum ɗari mutum dubu kai ɗaya Allah ya ce inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun wai wani gangan jikinka na nan nala yana son ka a wani gari sai a fitar da kai kuma kai ne can domi ranka can zai shiga na nan ya zama kashi na da nama ya riɓe da gargaje ba a tashi na inda ranka yake nan ne kake Allah sa dai kun gane magana ta na yawa inda ranka yake nan ne shi yasa ake son mu kula da rayukanmu mu kula da ra'ayi shine abun kulawa sa'annan mala ya ce wanda ya cancanci azaba kuma ana na ana yi masa kuma ya ce azaba nan ana wa rai da gangan jiki a haɗe kamar yadda ni'ima in za a ma mutum zai ji da ran da gangan jikin da haka na yi wannan bayani ne kawai ne ya ce to wani gangan jiki shi na mutuwa ne na yawwa to duk wannan hayaniya ce kamar da yanzu in ka bude kabari ba za ka ga ana dukan wani a ciki na amma kuma ana dukan na wallahi kirban mutane yake a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana cewa sahabbai yayi yace laula an tattadafanu yace da ba dan kada ku ki binne mamatan ku ba yace da na roki Allah ya gwada muku yadda ake azabar kabari ku dan gani kaga ba za mu iya dauka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana wa na kabari azaba duk wata halitta da ka sani tana ji halitta biyu ne ba sa ji da mu da aljanu ba ruwanmu kuma duk juma'a in ta yi duk halittun allah sai hankalinsu ya tashi halitta biyu ne hankalinsu ba ya tashi na mu da yan uwanmu aljanu ba ruwanmu wani maran juma'a ne sai je yana zina abin shi wannan jima'a je sha giya abin shi amma dabbobi duk hankalin su a tashe yake saboda suna tunanin ko juma'a ce da Allah zai tashin alkiyama tunda ba wanda ya san wacce ce eh duk juma'a sai hankalin halittun Allah ya tashi tunanin tashin kiyama amma banda mutum da aljan mu ba ruwan kuma ba wai laifin mu bane haka Allah ya tsara mu ce mana kai ma mu yi kwalliya na ran juma'a mu sa turare mu yi ado a ba mu lada shige da amma dai juma'an nan shine wata juma'ar za a tashi ko juma'ar da za ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ce ranar za a tashi kiyama wacce ce ba wanda ya sani sai Allah eh lokaci ina lokaci ya kusa amma iyakance lokacin wannan ba gaskiya ba ne akwai wani bayani da ake ta yi cewa a ce duniya ba za ta yi shekara dubu biyu ba ne ko na shekara dubu biyu wannan bayi da wani asali Allah shi yake da ganin abinda kawai za ka sani an kusa tashin kiyama wannan ka rubuta ka aji na amma wacce za a yi ba wanda ya sani sai Allah Allah ya so sai shekara dubu ɗari nan gaba na wannan shi ne in ya so kuma sati mai zuwa a to wa zai hana babu ai babu shi ne kawai kayan shi ne ya ɓoye wa kanshi ya bar wa kanshi ilimi kawai abin da ake gaya ma da an kusa an kusa wannan babu makawa alƙur'ani ya gaya ma an kusa hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya ma Allah da kanshi a cikin alƙur'ani ke cewa iktarabatu sa'a wan shaqqal qamar tashin kiyama ta kusa wata ya tsage da haka ba maganan maganan kusanci an gama da shi Allah ka ba mu sa Allah ka sa mu bar duniya lafiya eh Allah ka sa mu bar duniya nan lafiya ku ce amin wallahi ka san duniyar nan muna son zama amma wallahi wata ran ka tsaya sai ka gaggara kai addu'a ka bar ta lafiya ba wai kwanan nan ba karkada duk kwanakin haka suke duk yanzu kwanakin ma duk sun haɗe wai ba kwa mamaki zuwan juma'a na ai wallahi wanda bai gane wannan ba akwai sauran shi ba ku gani yadda juma'a take zuwa sauri ba ku gani da wata yake saurin yi ba ku gani da shekara take saurin yi ai kama an tattara ne an gama hawa kawai an sa kai ana gangara wallahi sauri kuma dama alamu ne na cewa lokacin ya zo ƙarshe allah ya cire albarka a cikin lokuta ai albarka ne aka cire sai ka ga lokacin yana wal wal wal a da ba haka ko kwanakin bayan na nufin na ce kwanakin bayan na nufin shekara arba'in shekara hamsin ai lokaci ba haka yake wanda ya yi azumi shekara hamsin da suka wuce ko arba'in ya tuna yadda yake azumi in ka ɗau azumi kafin rana ta faɗi na za ka ga kamar an yi aiki an yi aiki an yi aiki an gaji ka tambayi civil servant da suke aikin gwamnati a da wanda ya yi masinja ka ji labarinsa ka tambayi na yanzu yanzu in ya tsaya gulma ma sai lokacin ya kare na in za a hira sai a tashi aiki amma da da darakta da deputy darakta da assistant darakta da masinja kafin a ce ma goma ko sha ɗaya ta yi kowa ya gaji har break ake zuwa fada yanzu kun ji ana zuwa break a aikin gwamnati saboda duk a break din ake gaba ɗaya dai aikin ma break din ne na a yanzu ba amma ala da break ake zuwa musamman a je break a yi wani ma a ɗan yi bacci a ci abinci a yi waye a dawo a ɗora aiki a gaji kowa ya gaji amma kuma a zahar ba ta yi ba amma yanzu ina ko bacci ka koma ka ga goma ta yi sha ɗaya ta yi sha biyu sai ka ji ana Allahu akbar azhar na da kayan walulu sai ka ji ana la'asar wuyi magariba ta yi sai ka yi bacci sai ka tashi an gama kwana ɗaya kwana ɗaya nan ya wuce bai ka har dawa har tashin kiyama in ka yi aiki da shi ka yi ba ka yi aiki da shi ba ka yi hasara shi Allah kiyaye to mala ya ce wato dalilan da ya sa ake azaba a kabari Allah ka tsare mu ya ce dalilan azabar kabari suna da yawa sai ka mana hadisi na samura dan jundub yadda Allah su kara tabbata gare shi wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan lokaci idan an yi sallan asuba yana juyowa ya ce wa sahabbai a cikinku akwai wanda ya mafarki kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ja kunnen sahabbai cewa ba a yin ƙaryar mafarki sahabbai ba sa ƙarya amma ya gaya musu zunubi da ke kan mutumin da ya ƙarya kuma har yanzu kar wata ran kawai kana jin daɗin surutu ka ce kayi mafarki ka yi ta faɗin magana a'a in kai domin yin mafarki in ka ce kayi ba ka yi ba kawa Allah ƙarya ne to annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayi sahabbai akwai wanda ya mafarki jiya in akwai wanda ya sai ya ce ya rasulullah ni ne nayi kaza nayi kaza sai ya faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara masa to ran da ba wanda yi kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya ce musu to ni nayi kunji kunji kunji to ranar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaya daman sun saba sai in akwai wanda ya faɗa ya ba shi labari sai ba wanda ya faɗa sai ya ce to ni wato na yi mafarki wasu mala'iku guda biyu sun zo min da daddare suka zo min suka ce na zo mu tafi suka ce mun na zo mu tafi shi kenan sai muka tafi na tafi tare da su saga sun zama su uku ko mala'iku biyu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce farko a sai muka zo muka samu wani mutum yana kishin gide sa'annan ga wani kuma a tsaye a kan shi da dutse ya ce sai ya ɗauki wannan dutsen sai ya kwada mar a kai sai kai shi ya daurgaze yana fasa kan shi sai ya fasa kan shi sai kan shi ya dagargaje shi kenan idan ya daki kan shi sai dutsen ya yi tsalle bayan ya fasa kan shi ta sai kuma shi da aka fasa kan shi sai ya tashi sai ya bi dutsen ya ɗauko amma in ya bi dutsen kafin ya ɗauko dutsen kuma sai kai shi ya dawo ba a fasa ba sai ya ƙara dawowa da tsutse ya ƙara kwanta a ƙara fasa kai shi wannan kala azabar da ake marke yana ɗauko dutse kai shi na ƙara gyaruwa ya dawo ya kwanta a ƙara fasa kai shi Allah ka tsare mu ya ce haka yake ake ta masa da na ga haka sai na ce subhanallah wannan me faru haka sai kawai mala'ikun suka ce mun zo mu tafi zo mu tafi wato ba magana ana gwada ma ne kawai zo mu je ya ce sai muka kama hanya sai muka tafi sai muka zo muka samu wani mutum shi kuma ya gida ya kwanta haka tsarin gine ya ce ga wani kuma tsaye da shi da ƙugiya ta ƙarfe menene sai kugiya ake kiran ko abin karfe da ake shakar nama a jashi na na shine ko kugiya yawa gashi da kugiya na karfe a tsaye a tsaye akan wannan mutumin yace yana caka kugiyar yana jan naman fuskarsa in ya sa haka sai ya kwashe naman haka in ya dawo nan ya kwashe naman yana yayyaga kanshi yana kwashe naman kanshi haka yake yi da wannan kungiya in ya kamo ya yanko nan sai ya zo da shi bayan nan in ya kama na haka yana yayyaga naman kanshi ya ce kuma har yana yayyaga idansa da wannan da wannan kugiyar ya ce sai in ya gama ta nan gefen sai ya juya ta nan gefen haka yake ta yi ya ce kuma in ya yayya ganin kamun ya juyo nan nan ya sake haduwa shi ma haka kamun ya juyo nan haka yake ta yi yana ta yi ya gashi shi ma da na gani sai na ce subhanallah ya ce wannan fa sai suka ce mun zo mu tafi zo mu tafi ya ce muka ci gaba da tafiya sai muka zo muka samu wata katuwar tukunya an dora ta a wuta katuwa ya ce sai na ji ana ihu a cikin tukunyan mutane ne a ciki ana dafa su yadda ka san ana dafa masara a cikin wutan ya ce sai muka leƙa kawai sai na ga maza ne da mata dukkan tsirara a cikin tukunya yadda ka san dai ana dafa dan wake ka san dan wake kasa ya sama ko na yadda ka san dan wake mutane ne haka ake dafa su da wuta ya ce wuta in ta in ta yi ta babba ko ta kasar su sai su danna ihu wato in ta kunnu sai na ce waɗannan kuma suwaye sai suka ce mun zo mu tafi zo mu tafi zo mu tafi zo mu tafi na sai muka ci gaba da tafiya ya ce muka ci gaba da tafiya sai muka zo wajen wani tafki ya ce yana zaton ya ce tafki ne amma ruwa ne amma na jini kogi na jini muka zo kan shi ya ce sai na duba na ga sai na ga wani mutum yana iyo a cikin jini yana iyo a cikin kogi na jini kuma akwai wani mutum a gefen kogin yana tsaye shi kuma ya tara duwatsu in ya iyo ya iyo ya taho wajen mutumin nan sai ya buɗe bakin shi sai ya zuba masa duwatsu a ciki sai kuma ya koma ya ƙara iyo a cikin kogin jini sai ya ƙara dawowa sai ya ƙara buɗe baki sai a zuba masa duwatsu a ciki da na ga wannan na ce wannan kuma fa sai suka ce mun zo mu tafi zo mu tafi ya ce sai muka ci gaba da tafiya ya ce sai muka zo wajen wani mutum na gan shi bai da kyan gani ban taɓa ganin mutum mai mummuna irinsa ba ya ce sai na gan shi ya ce kuma sai na ga wato ana ana ga wuta yana hura ta yana hura wuta sai na ce wannan fa sai suka ce mun mu tafi mu tafi wato ba mu magana ya ce muka ci gaba da tafiya sai muka zo sai muka zo na sai muka zo wajen wani tafki muka zo wajen wani tafki wannan ma ai sai muka zo wajen wani tafki a shi wannan tafkin da muka zo wajen shi wato tafki ne wanda yake cike da wa dautayi muka zo wajen wani dautayi dautayi yana da 'ya'yan itace wato fulawoyi masu kyau kuma a gaban wannan dausayin sai na ga wani mutum dogo ya ce in na daga kai ma ba na iya ganin idansa yana tsawo mutumin sai na ga kuma ga yara a gaban shi bice ban taba gani yara da yawa haka a tare a gaban shi a gaban a gaban wani haka ba sai na ce musu wannan ba su waye wannan sai suka ce mun mu tafi mu je ya ce sai muka ci gaba da tafiya sai muka zo wajen wani tafki babba ban taba ganin tafki dausayi na amma in mutum ya je lafiya akwai daɗi na eh akwai hutu ne Allah ya kai mu lafiya ai lafiya ke nan mana ka ji ana ka je lafiya ai da imani wanda duk ka ji je lafiya ba ai ba imani na to shine sai ya ce ginin nan gari da zinari an bulo din shi zinari ne da azurfa na gagari haka ginin ne an gina shi da zinari da azurfa ya ce sai muka gashi a kofar garin a kulle sai muka kwankwasa a buɗe sai aka buɗe mana muka shiga ciki ya ce kawai sai na ga da muka shiga ciki sai na ga wani mutum na ga wasu mutane gefensu yana da kyau gefe ɗaya haka mutum mai kala biyu gefensa kyakkyawa amma kuma gefensa mummuna sai aka ce musu ku je ga wani tafki can ku je ku shiga ya ce sai suka je suka shiga sai na ga wani ruwa fari sol yana gudu sai suka je suka shiga wannan farin ruwan suka fada a ciki sai na ga sun dawo sun dawo kyawawa gaba daya wurin da yake da munin nan ya canza ya zama mai kyau sai suka ce mu to wannan ita ce aljanna ta ta zama jannatu adin wannan da ka ganta ita ce jannatu adin suka gaya mun haka suka ce kaga wancan gidan kuma gidanka ne ya ce kawai sai na daga kai na sama na ga wani gida ka taɓare fari sol sai na ce sai suka ce mun wannan gidanka ne sai na ce kai Allah ya muku albarka sai ya ce da Allah ku bani na shiga a yi mana ya ce ku bani na shiga sai suka ce a a yanzu dai ba za ka shiga ba wato ba a zo shiga ba tukun amma dai an gaya ma wannan gidan ka ne sai na ce musu amma wannan tafiya da kuka yi da ni na ga abubuwan mamaki da yawa sai suka ce eh haka ne yanzu kuma za mu baka labarin duk abubuwan nan da ka gani suka ce kaga mutumin farko wanda muka suma zuwa wajensa wanda kaga ana fasa kanshi ana dandatsa kanshi ya ce shi ne mutumin da Allah ya bashi alƙur'ani sai yi watsi da shi ya yi watsi da ƙur'ani sallah ma baya yi kusan kuwa yanzu akwai alalan mumi wanda ko sallah ba sa yi wallahi za nan ba sa sallah ai kun ga shi matsalan matsalan musamman abuja nan tana da matsala akwai waɗanda suka zo suna koyarwa a makarantun islamiyya ba komai yasa suke koyarwa kawai don ba su da aiki kun gane haka ba wai suna koyarwa don suna so su watsa musulunci ba ba don suna so don suna so a gane addini a'a suna koyarwa ne kawai don ba su da aiki shi yasa suna samun aiki akwai wanda sun zo sun zama limamai ma kawai don ba su da aiki da haka da suka samu aiki mai kyau sun bari akwai wanda yanzu a garin nan an nuna ma ta saba zama liman ba za ka yadda ba nan garin tun abuja dafa ina muku maganar shekara talatin da suka wuce ba za ka yadda ba to a ce mutum allah ya sanar da shi alkur'ani har an waye gari ba ya sallah ya kaga lalacewa ta yi lalacewa na na nuhun barnar ta yi barna ta yi barra Allah kiyaye da haka zai haɗu da azaba ta Allah maɗaukakin sarki ranar tashin kiyama irin wannan sai ce suka ce masa kaga kuma mutum wanda muka zo muka kaga ana yayyaga naman kai shi da idansa da abin nan har zuwa ƙeyarsa ya ce to shi ne mutumin da yake yake shirya ƙarya a gidansa sai ya watsa sai ƙaryar ta zagaye duniya ina 'yan facebook na ina 'yan whatsapp eh social media gaba ɗaya kenan ina suke wallahi wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba wanda ya dace da su sai su saboda yanzu ne kake da dama da an kai karya ma kafin ta yi yawo ta mutu ai ka gane wannan ya gaya wannan wannan ya kamun nan da sun mutu shi kenan magana ta gane amma yanzu in kai karya in ba sa aka ji ba har a tashi a kiyama tana yawo to kai karya yanzu ta je Nijar ta je China ta je Ingila wani ya yi sai wani ya tura wannan wani ya tura wannan tana nan kuma duk inda ta je ana baka zunubin karya to wannan shine azaban waɗanda suke yin ƙarya kuma yanzu kaga akwai waɗanda dama sana'ar su ne ma ƙarya akwai wanda da ƙarya suke cin abinci wallahi har ma kawai a sana'ar su ne a nan anguwan zone 6 ina jin limami yake gaya mun cewa ba ina ga watakila da yanzu baya na cewa an taba bude wani ofishi na shaidar zur na ofis ne na shaidar zur za ka zo ka biya kuɗi a yi maka shaida shaidar zur a san shaidar zur ko na shaidar ƙarya saboda tsaban mutum bai jin tsoron Allah ka je kotu abu ba naka ba a ce naka ne a baka da kai da shi ku ci haram yadda ka san mutum bai dama za a tashi kiyama ba shi yasa ake gaya wa lauyoyi musulmi suwa kansu alam na shiraha ta bahaushe kawai su zama lauyoyi waɗanda suke kare gaskiya su taimaki waɗanda aka cuta amma ba ruwanka da taimakon azzalimi ba ruwanka da taimakon wani ya cuta saboda da kai da shi za ku biya ran tashin kiyama wallahi ka je wai ka kare wani mutum ka san abu ba na shi bane ka yi ta surutu a bashi ba na za ku haɗu da Allah har da kai da shi kawai ka tsaya duk wanda ka tabbatar cutar shi aka yi ba shakka duk abin da za ka iya ka yi kar a cuce shi amma wanda ka san ya yi cuta ma bai kamata ya zama client ɗinka ba ai shi yasa tun da farko ma ka zaunar da shi ka tambaye shi ya aka yi gaya min gaskiya da ya ji yana ce to je ka ka bashi kayan shi na an huta in fili ne ka gane ba nashi ba ka je ka ba shi gashi kawai ba ma sai an je kotu ba shi ne kai ne lauya ai ba ku ga wani dan uwa da ya dauki lauya lauya na magana a kotu ya ce eh lauya ka ci gaba da musu ƙarya zan ƙara ma kuɗi kuma shi ake shi ake wa na na eh shi ake wa kariya ya ji daɗi abada ya ce lalle yau wa lauya na mu ya ce zan ƙara ma kuɗi to shi wannan gaba ɗaya tunani ne na wanda ba ma musulmi ba ya za kana musulmi kana ƙarya ana cutar mutane wai da shi ne za ka ci abinci to ka je ka ce wa Allah ne kuma wajen allah nan fa sai ka koma ai mu yanzu ya kamata ba mu da kokantan koma wajen allah tunda komai mai takamu mu ma ga 'yan uwanmu sun koma shugaban kasa ba ɗaya ba ba biyu ba sun koma wajen allah na masu kuɗi manya-manya sun koma wajen Allah malamai na manya-manya sun koma wajen Allah sarakuna manya-manya sun koma wajen Allah sanatoci sun koma wajen Allah gwamnoni sun koma wajen Allah ministoci waye kowa ya koma to kai waye na ayaka aya ce wa'azi Allah yake mana kawai kasance a kai ma one day one day wallahi za ka koma wajen Allah shi yasa ake son musulmi ya yi kokari ya koma lafiya eh Allah ya mu koma lafiya to shine sai ya ce ya ce wannan wannan shine mai yada ƙarya ta mamaye duniya ya ce kuma kaga mazaje da mataye da ka gansu tsirara a cikin wani abu ta tukunya su ne mazinata masu zina a duniya su ne irin azabar da za a musu kenan ranar tashin alkiyama mazinata maza da mazinata mata Allah ya tsare mu ya ce kagan wanda ka gan shi kuma yana iyo a cikin kogin jini yana ana jefa masa dutse a baki ya ce shi kuma wannan shine maciyin riba mai cin riba na jin an fi gane riba da turanci interest na? eh interest eh Allah ya tsare mu ya ce kaga wanda ka gan shi kuma wato bai da kyan ganin nan kuma yana hura wuta ya ce shi ne maliku mai zaren wuta ke maliku Allah sa ba za ma mu gaishe ba ruwan mu da shi na? to ina mu da maliku na? a wuta ne baka ji Allah yana faɗa 'yan wuta har suna mar magana ba wa ƙalu ya maliku liyaka ji alaina rabuka suna cewa ya roƙa musu Allah don ya kashe su ma azabar ta yi ta haka kala inna kun mahake su ce na ai azaba ma yanzu aka fara zama ya ku yi na dindindin a cikin wuta to kaga ina mu ina maliku kuma maliku bawan Allah to amma dai mun ba mu da shi ji Allah ya ce kaga mutumin nan da ka gan shi mai tsawo a wannan dausayi kuma ya ce shi ne annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan yara da ka gaisu kuma a kewaye da su su ne yaran dukkan yaran duniya da ake aihuwa su mutu ba ba su balaga ba duka yara duka shi ne sai wasu daga cikin sahabai suka tambayi annabi sallallahu alaihi suka ce har da 'ya'yan mushrikai sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce har da 'ya'yan mushrikai ‘ya'yan john da peter da michael duka na eh tun da ba su balaga ba su duka hadda su a cikin ake tara annabi ibrahim saboda mai ba a ruwa mutum hukunci sai ran da ya balaga shi ne zai zama inda yake ya ce kaga kuma mutanen da ka gansu shashinsu rabinsu mai kyau rabinsu mara kyau ya ce su ne mutanen da a duniya suka gwama ayyuka biyu suka aiki mai kyau suka aiki mara kyau daman Allah maɗaukakin sarki da ya ce wani da'ul mawazin al-qisdal yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a za mu sanya ma'auni na adalci don tashi alƙiyama ba wanda za a zalunta wannan ma'auni Allah ya ce fa amma man sabulan mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya auru za a yi da zunubi da lada wanda ladan shi ya fi yawa ya tafi aljanna wanda ladan shi zunubin shi ya fi yawa ya tafi wuta to su misali in awu ɗari ne sai suka samu ladan su hamsin zunubin su hamsin eh su waɗannan su ne wannan gan su nan gefansu mai kyau nan gefansu ba kyau kama Allah su ne ashabul araf wanda Allah ya bada labari daman zai musu gafara Allah madaukakin sarki ya gaya mana ƙarshe duk da cewa sai sun dan ɗanɗana don Allah ya gaya mana yadda za a sanya su a boda ga wuta suna kallo ga aljanna suna kallo wai za su rufa da abu saruhu tilka a ashabin na qalu rabbana la taj'alna ma alqawmin zalim irin suka hango yan wuta saboda suna da gefen da sun cancanta su shiga sai ce Allah karka hada mu da mutane azzalimi amma ƙarshe Allah madaukakin sarki sai ya fi musu ya sa su a cikin aljanna shi ya sa wannan kogi da ake cewa suka je su shiga na zunubi ne aka yafe musu allah ya yafe musu ya ce mala ya ce a wannan hadisi akwai bayani na na azabtarwa da allah maɗaukakin sarki zai wa masu saɓan shi a barzaku kuma kun san mafarkin annabawa gaskiya ne mafarkin annabawa gaskiya ne mafarkin mu mu na nufin dukkan mu zai iya zama wa gaskiya zai iya zama ba gaskiya ba eh amma annabawa mafarkin su shi gaskiya ne shi yasa zaka ji duk abin da Allah ya gaya wa annabi a mafarki yake zartar da shi ai kaga yanka annabi Isma'il na me da annabi ibrahim zai gaya masa cewa ya bunayya inni ana fil manam ani azuba huka ba shi ne shi ɗaya ke ce masa saboda bacci za ka yanka ɗanka ba to su baccin annabawa gaskiya ne mafarkin su gaskiya ne kuma zai zartar ya zartar da hukunci ya ce kuma mafarkin annabawa wahayi ne kuma ya dace da duk abin da wato yake cikin wani al'amari kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa wanda mamaci ana yi masa azaba saboda kukan iyalansa shi ne malama suka ce amma idan ya san za su yi kuka kuma bai hana su ba amma kun san kukan bayan mun karanta wa irin kuka aka hana ba wai kuka na zubar da hawaye ba a wannan babu komai na tausayi babu komai amma kuka wanda za ka ringa yi kana surutu kana zagi kana faɗan maganganu baƙaƙe kana faɗan za ka ji wani surutu za ka ji ba kyau arna ma sun koya mutane wani irin magana nawa mutum mutuwa wai Allah wayi Allah kake cewa wayi na Allah rashin kunya ne wa Allah na wai wayi mi who are you shirme ne ta ne fa na batu ne ka ji wanda yana nan ba abin nan na taba jin wata mata tana Allah me yasa ka mun haka la ilaha illallah wallahi sai ka ji manya a to in ba manya ba Allah za ka ce me sa ya ma haka gaba ɗaya wani ɗabi'a ce mara kyau ai la yusalu amma ya falu hum yusalu Allah ba ya tambayar sa me musulunci ma da ka zama ba shi ya mai da kai ba me kai ka zama musulmi na wani aiki muka yi jama'a muka zama musulmi wallahi rahamar Allah ne Allah mun gode kawai rahamar Allah ne Allah ya nufe mu Allah yana sai ya samu aljanna shi ne kawai ba wani bayan maci eh ba wani da bayan maci kawai Allah ne ya nufe mu da alheri eh muna nan bakar fata a wani bangare wasu ba ga sunan sai shekara ɗari suna kafirci sun mutu ba ko ko la ilaha illallah bai taɓa faɗa ba har ya mutu shekararsa ɗari a duniya so ya tafi ya zama dan wuta har abada to kai Allah ya yi ka musulmi sai godiya eh shi kenan alhamdulillah mun zo ƙarshe duka ɗaya suke sai tambaya da kan magana masu karya haka kan bari an yadda namiji yawa matarsa ƙarya amma bannan na mafarki bannan na mafarki abin da ya sa aka cire mafarki saboda allah kake magana amma ƙaryar da aka yadda namiji ya yi ma matan shi shine na zamantakewa na idan matarka mai son kuɗi ce na kaga cewa ba za ku zauna lafiya ba na sai ka jingin tana can labarin kuɗi kuma kai sa'a misali ba ta yi makarantar boko ba na sai zai ka je kamar shopping center ka sa a buga ma wata ministry da babu ita sai a sa sunanka a ce an baka kwangilan miliyan 100 sai mata ta kwantar da hankali ta duniya na nan zuwa na na fere yawa iya nan ku ta zama daga nan har shekara ɗari ba na kullum gwamnati ta rike ma kuɗi na shi ne wannan ake cewa in irin wannan na ita ma in ta ga dama yadda ka shuka ta haka za ta shuka ka na? na'am alaikun musulun amin Allah ya kara mana gaba daya na'am na'am duka duka inda interest ne interest ne illa kawai kasa a musulunci akwai larura akwai larura wanda musulunci ya san shi musulunci yana da ka'ida cewa ad-daruratu tubihul mahzurat abu ne wanda yake ba kyau haramun amma musulunci sai ya barka kai amma bai mai da abin yana da kyau ba kamar yadda musulunci ya yadda idan yunwa ta kama mutum babu abinci yana tafiya sai ya samu mushin alade ku ji aladen ma mushe kaga alade ko ma ba mushe ba ya ga shi kuma mushe kaga harafin biyu ko misali in ya ga zai iya ci ya halatta ya ci ya halatta ya ci don mai don kan ba zai mutu ba don kar ya mutu shi amma in ya ci malamai sai da suka yi sabani shi zai yi guziri saboda gaba wasu suka ce ba zai yi ba amma dai zai ci ya ci gaba da tafiya a nan kaga in ya ci kuma sai ya je sami giya zai kora duka na? ɗaya ba ruwa misali kaga duk haram ne amma musulunci sai ce duka inda larura ce to a irin wannan babin ne ake samun wasu wanda in sun miri ba in har da irin wannan larurar amma ba irin wanda ake yanzu na holewa da jin daɗi ba mutum kawai ya sa kai yana son ya ji daɗi a'a akwai zan ba da misali guda ɗaya wanda larura ce ta kama mutane misali civil servant a garin nan an saida musu gidaje ba su da kuɗin siya aka ce dole su je banki akwai interest da suka biya babu yadda suka iya kuma ba za ka ce wa mutanen garin nan cewa ba wani malami da zai iya fatawar cewa kowane musulmi ya tashi ya bar abuja na misali wannan kashe kai ne na da kuma kashe ma addini kaga ba zai yiwu ba misali wannan amma ba kawai mutum yana so ya ji daɗi ya je ya ce ya karɓi bashi shi wannan kawai riba ya ci haram ya ci wallahu a'lam assalamu alaikum wa alaikum assalam
malam wasu mutane sai ma ya kuce ya rasu to sai suka wakilta babban ɗan gidan akan kamar dukiyoyinsu to sai ya zo wata gona a cikin gonakinsu sai shi yana so ya siya to su a ciki ba wanda ya yi taɓa ganin ta shi ne ke kula da abubuwan dama sai suka ce to ba kuma ya je ya je ya kira wanda za su zo su gano za a siya ya je da hakan abin ya faru kamar coci coci to sai ya zo ya ce za a siya miliyan shida to bayan an yi haka ya ce su biyo shi ba shi zai biya kudin to bai biya kudin ba sai last year 2024 kenan to sai kuma wannan shekarar kuma sai ya yadda gonar wani akan miliyan na akan miliyan tamanin To.
to sai ya ji labarin na wani ya sai da shi Allah ya isa to shi ne ake eh, Allah ya isa naka Allah zai yi mata aikin ta ko kuma tun da sun riga sun yi shirki tun da sun riga sun amince da cewar sun siyan mushi shi ya ci Allah kenan to Allahu alam Allah shi ne ya san daidai in ya yi adalci ko bai yi ba kuma idan a wancan lokacin sun siyar masa da sharuɗa na musulunci ya zama nashi sun bashi a matsayin bashi misali tana hannunsa in har sun siyar masa da sharaɗin musulunci nashi ne ko nawa ya siyar yanzu maganar cewa bai biya su ba wani abu ne daban kana iya sayar da mutum kaya bashi misali yanzu ga wayan nan ka ce ka sayar min dubu ashirin amma ka da bashi duk shekarun da na samu na biya ka shikenan na rike waya shekarar da ka zo ka ce na biya ka sai na ce wani ya siya sai ya siya dubu ɗari shine maganar ku na to me Allah ya isa shi ashe na ce in har a shi ne sharadin ayi na ce shi Allah ne zai masa hukunci in in har ba wani abin da yi na zalunci misali in har shi ya sani dan ba wanda zai faɗi wannan in har bai yi wani abu na zalunci ba Allah ya sani ciniki aka yi na musulunci babu komai akan shi amma in yayi zalunci wannan kuma kaga ya zalunce su daka shi ne za a gaya a ba wa'azi ya ji tsoron Allah in ya san da zalunci ya maida musu kayan su amma in har yadda ne ba da misalin nan na wani ga waya nan na sayar ma dubu ashirin kuma na yarda duk lokacin da ka samu ka biya ni muka cinki ya kullu sai bayan shekara goma ka zo ka ce na biya ka sai da ce to ni kuma bari na sai da wayata na na biya ka sai aka siya dubu ɗari me Allah ya sa ciki na to sai da inda wani mugu-mugu da ya yi wannan kuma sai shi Allah ya sani Wani- me- me gararin to maganan ba san gona ba ai ai baka ji ba ai shi amintacce ne in yayi cuta zai haɗu da Allah shine maganan amma shi amintacce ne yanzu da ka kaddara wani ya sayarwa suka ce gonan mu na waje kaza ba mu santa ba mu yadda je ka sayar mana sai ya sayarwa wani mu kaddara aka ba su kuɗin su misali dubu dubu ko biyar ko goma yanzu sai mutumin ya ya- a suka ji labari ya sayar miliyan ɗari akwai Allah ya isa ai babu wannan Allah ya isa a ciki na'am an bincika da yadda ne nisa bai biya su ba a sai aka zo
malam na tambaya wai an bincika me yasa bai biya su ba sai da aka zo yanzu ai ya ce su suka ba shi dama ko ba haka fara ba to wannan wannan fa ba wanda zai warware wannan sai Allah sai kuma shi mutumin da ya yi wannan da mu- akwai abin da ko kotu aka je gaban alkali yana da iyaka don sanin gaibu sai Allah in ya yi zalunci kamar da na faɗi ko yaya Allah ya sani Allah ba a masa wani abu ba a boye masa komai in ya san cewa ai shi ne ce in ya san cewa ko wani mugun to ya maida musu kudin su dan kudin su ne ya huta na yawa in kuma ya san babu komai tsakani da Allah kasuwa ne aka yi sun san sassayar masa yadda musulunci yadda a sayar da abu kasancewan bashi ba zai sa na yanzu abin ya zama ba nashi ba shi ne kawai magana da nake faɗi yawa Allah wa'ala kaji ko wai da yanzu da aka tashi sayarwa aka sayar da shi miliyan biyu fa na kuma lokaci to na ƙarshe amin jama'a larura ba wanda zai gaya ma wai larura ne ko ba larura ba kai ne tsakaninka da Allah larura ba wani mutum ne zai gaya ma wai wannan abin larura ne kai ne tsakaninka da Allah idan ƙarya kake Allah ya sani in ko matsuwar ce laruran Allah ya sani da ka ba wani wanda zai gaya ma cewa wannan matsin kai ka matsu sosai na ka shiga larura ko wannan bai kai larura ba ita larura tsakaninka ne da mahalicinka shi yasa ba za ka gan su a zane a littattafai cewa wannan shine larura ba na sai dai a gaya ma abin da yake jawo a ce mutum ya shiga larura misali annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kar kowa ya roƙo amma sai ya faɗi waɗanda larura ya ce wanda wuta ta cinye masa kayansa misali ko wanda ba shi ya sarkafe shi misali yadda ba zai iya motsi ba duka da ya kira larura to kaga ai ba wani iyaka ba ne aka yi da haka kawai abin da ake nema wasiyar da Allah ya wa kowa shine wala qad wasayna allazina min qablikum wa iyyakum an taqullah kawai ku ji tsoron Allah shine kawai eh wallahu a'lam sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid akwai yan uwa da suke baran addu'a akwai wanda ɗansa yake cikin wata damuwa allah ya yi masa ko waɗanda ba su da lafiya allah ya ba su lafiya kuma allah ya ƙara mana lafiya akwai masu bukatu allah ya san bukatun mu allah ya biya mana allah ya sa abin da muke tsoro allah ya tsare mu yan uwanmu da ke falastin allah maɗaukacin sarki ya yi damuwar da suke ciki allah ka azurta su ba ta inda ba su zato allah kuma ka ɗaukaki musulunci da musulmi allah ka askantar da kafirci da kafirai كانت فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة أما أسمى سلام على المسلمين